الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa barkanmu da dawowa a darasi da muke gabatarwa na daura ta istinbati wanda kuma mun dawo daga hutu za mu tashi a aya ta 83 a cikin suratu an-nisa shafi na talatin da kuma shafi na talatin da tara da ɗari biyu da ɗaya to ita ce ayar da Allah ya ce wa idha ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila uli al-amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum sai malamai sun kai istinbatin cewa shi kalima ta istinbati tana nufin istikhraj ka fitar da wani abu daga cikin wani abu ka fitar da wani hukunci ko wata fa'ida karkashin wata aya shi ake kira istinbati mun gane wannan kina an tabbai kalima ta istinbati me take nufi sai ka fitar nufin fitar da wani abu daga cikin wani abu sai shafi na 39 an gane ko yawwa wasu malamai suka ce to lalle ana nufin istinbati fitar da wani abu daga cikin wani abu amma waɗansu malamai sun ce ya zamanto abin nan koye yake kenan ba abu ne wanda yake ni ba a zahiri domin inda a zahiri yake da kowa zai iya fitar da shi ban sani ko mun fahimta ba shafi na 201 ni malamai suka ƙara bayani sai suka ce da aka ce la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum ma'ana Allah ya yabi masu yin istinbat kaga wanda zai cewa istinbat bai da amfani yayi kuskure tunda Allah ya yabi masu yin shi walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum sai ce la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum To, yanzu abinda za mu ƙara ƙarƙashin wannan shi ne cewa, kun gana Allah yana zancen labari ne, muna gani yanku? Ana zancen mi labari na aminci ko na tsoro. Turawa sai suka sace wannan ƙa'idar, suna amfani da ita amma mu gari gama amfani da ita. Idan labari ya zo, turawa sai su ce ƙasar da ya faru ɗan jarida ya je can ya gano kaga an mayar da al'amarin zuwa gani ulil amri ma'abuta sha'anin su za su baka labari mu kuma wanda zai baka labarin bai gani ba amma shi zai baka labarin duk abin da ya faru in kuma masani na sai a ce an tambayi wani profesa na tarihi ko na kaza ko na kaza saboda ilimin da ya karanta kenan sai a mai da al'amarin zuwa gare shi mu ko yanzu in an tashi mutumin da bai karanta wani ilimi ba sai a yi fatawa don ya ba da amsa a yi ɓanɗa ko ko saboda kai shi kake so ba ka son wanda Allah ya ba sani to ya za ka yi da shi to sai malamai suka ce wanga ya kamata a yi muhabara wani lokaci ko abin nan shi labari akwai rukunai guda shidda in kana son ka tantance labari ka riƙe su rukunan na rukuni na farko man rukuni na biyu ma rukuni na uku mata rukuni na hudu aina rukuni na biyar kaifa rukuni na shidda limaza man wane ne da an ce abu kaza ya faru suka ce wane ne abin ya faru gare shi yanzu kana da an ce to kaji dan bata hiya a to ya zaka bani labarin abu kuma ban san wanda abin ya faru gare shi ba to mun ji ba a gane wane ne ba ma sifatu ma tana nuna sifa abu ko ko ma haƙiƙatu haza shai menene haƙiƙanin shi wannan abin da ka ci tunda ko an ce ba a san mutumin ba ana iya cewa talaka ne ko mai kuɗi ne ko kaza ne to mun ji ba a samu wannan ba mata a wani lokaci ne wace shekara ce a wace wata a wace rana a wani lokaci ba a sani ba aina a ina ne a wace ƙasa ce a wace jiha a wani gari a wani ƙauye a wace unguwa kaifa yaya abin ya faru limaza don me abin ya faru duk baka san waɗanda ba kuma sai ka zo ka bani labari to Allah ya kyau sai mu je aya ta tanawa ta ɗari da biyu ko shafi na ɗari da saba'in da uku a sai mu fara da na ƙasa da ɗari uku da arba'in da uku shafi na ɗari da saba'in da uku ko yawwa yawwa to a wannan aya inda Allah ce to cikin karkashin wannan aya wala junaha alaikum in kana bikum adam min matarin aw kuntum marda satami an tad'u aslihatakum wala junaha alaikum babu laifi akan ku in kun in kana bikum adam in akwai wani rashin lafiya tare da ku kaga na azan tana nufin rashin lafiya an gane ko to amma ba kullum take nufin rashin lafiya wani lokacin tana nufin cutarwa wani lokacin tana nufin kazamta siyakin yake bambantawa kaga yan qur'ani yuna sai suka ce to ai abin da ake nufi da azan shine rashin lafiya wa yasalunaka anil mahidi qul huwa azan sun ce ai rashin abin nan rashin lafiya ba kazamta bane dan su dan su yi dan su kawo hargitsi sun ce to kenan mace ta ci gaba da yin sallah alladina hum ala salatihim da'imuna to sai an kace musu to a ƙare ayar bana da ya ce wala ta ƙarabu hunna sai ce min hatta ya tsohurna inda rashin lafiya ne sai ce wala ta ƙarabu hunna hatta yi shafaina amma an kace kakku kusance su sai sun yi tsarki wannan ba su da tsarki ke sai Allah ce wala juna alaikum in kana bikum adam min matarin aw kuntum marda ko ku kun kasance kuna da rashin lafiya an tadau aslihatakum sai ku ajini kayanku na yaki wajen salatul khawfi imamu suyuti ya yi istinbatin wata matsala a ƙarƙashin wannan aya ce annahu ya juzul jam'u bil maradi kama ya juzul jam'u bil matsari ya halatta mutum ya haɗa salloli idan yana da rashin lafiya kamar yadda ya halatta a haɗa salloli idan ana idan ana ruwa mutumin da bai da lafiya bai yin salloli kamar kafin lokacin wata sallah ya zo tana yi wa ya galabaita to idan zai iya haɗa sallolin to sai ya haɗa su dalilin shi ruwa uzuri ne ko to shi ma rashin lafiya ne uzuri ne ba san kuma fahimta ba yawwa wannan shi sai kuma shafi na nawa ɗari uku da arba'in da uku dari uku da arba'in da uku yawwa so sai malamai suka ce to akwai wani abu da ake ce ma alfiqhu aliftirabi alfiqhu aliftirabi rike fiƙihu da kaka yi kala-kala wani abin da ya sani akwai fiƙihul malikiya akwai fiƙihu shafi'iyya akwai fiƙihul hanabila akwai fiƙihu alhanafiya da nan ya tsaya akwai fiƙihul waƙiya akwai fiƙihul muwazana akwai fiƙihul muƙaran akwai fiƙihul muƙabal akwai fiƙihul waƙiya akwai kuma fiƙihu aliftiradi ba son da ka in yi darasi kansu ba amma dai shi fiqhul iftiradi shine mas'ala ba ta faru ba sai wani malami ya kaddara kamar in ta faru ni za a yi shi ake kira iftiradi wani sai ce kai kaji a wai wani fiqhul iftiradi yoshi abu bai faru ba ka zo ka ɗauko hukunci ka zo ka cika azabin mutane ko ba karan bane to sai malamai suka ce to akwai hujja a alqur'anance da Allah ya ce wala junaha alaikum in kana bikum adam min matarin aw kuntum radatatin an tad'u aslihatakum an gane ko imamu tufi wanda ya mutu hijira tana da shekara 716 yace wannan aya tana nuna fihi dalilun akwai dalili ala jawazi fardil masail mutun ya kaddara mas'aloli lam taqa ba'du wadanda musu abku ba wa i'dadi hukmiha mutun ya tattalin hukunci li waqti wuqu'iha a lokacin da za su faru to me yasa malamai malamin ya faɗi wannan magana wa wajhuhu sai shi malamin littafi ya ce to fuska da ko dalilin da yasa ya fitar da wannan kama qala li anna Allah azza wa jalla domin Allah mabuwayin sarki kuma madaukaki bayyana lahum Allah ya bayyana musu hukmal marqari hukumcin ruwa wal maradi da hukumcin mi rashin lafiya in suna sallar yaki qabla wuqu'ihi kafin ma rashin lafiyar yasu kaga lokacin da suke wannan sallah babu ruwa ruwan sama bu sauko ba lokacin da suke wannan sallah babu rashin lafiya sai Allah ya bayyana musu to babu laifi ku yi kaza in kaza ya faru ala taqdiri wuqu'ihi lokacin da Allah bayyana wannan hukuncin ba su cikin ruwa to kenan ashe idan malami ya kaddara wata matsala ya kawo dalilai shikenan ana karba in ka dalilan sun cancanta a karbe su mun ji wannan da kyau sai mu je gaba sai aya ta ɗari da sha biyar shafi na tamanin da biyu da ɗari da ashirin da takwas da ɗari da saba'in da hudu sai mu fara da na tamanin da biyu tamanin da biyu ko ba ka ba aya ta nawa ɗari da sha biyar ita ce wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira karkashin wannan aya imam shafi'i an gane ko rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin an gane ko yayi istinbati na cewa ijma'i wasu ana cewa ijma'i ko yace to shi ijma'i hujja to me hujja shi من حجية الإجماع كان إمام الشافعي استنباطي استنبط الشافعي من حجية الإجماع وتحريم مخالفته كما حرام لك سبب الإجماع مي الدليل يتي لأن مخالفه وأن يساق إجماع متبع يابي غير سبيل المؤمنين ما حاجة بمدينة وقد توئد عليه الله كما يمشي مبونا القول جنياتي ونسله جهنم تكاد أنت wa yattabi ghaira sabilil mu'mina kina abinda mu'minne sun kai ijma'i akan sha'anin rufin malamai masu ijtihadi masu ilimi sun kai ittifaki daliban su sun ka bi su sai a same ka kai kadai ka haita kace kai baka yadda ba to shine imamu shafi'i istinbat a shafi na 128 kuma nan ma an kawo wannan cewa ana yin istinbati na hujjiyatul ijma da Allah ya ce mi wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannam sa'at masira na an kawo shi kuma karkashin istinbati a cikin aya daya kaga cikin aya guda ne imamu shafi'i yayi yayi istinbatin wannan hukunci sai kuma a safha ta ɗari da saba'in da hudu ita kuma a ƙarƙashi ita ku sai an kai istinbati cewa wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira an yi istinbatin mas'ala ta usulul fiqh karkashin wannan aya domin mas'ala ta ijma'i mas'ala ce ta matsala ce ta usulul fiqh kaga shi yasa sai mi sai bayanan su ka bambanta aya ta gaba aya ta 129 ko a shafi na ɗari uku da tis'in da shidda ɗari uku da tis'in da shidda walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastu waɗansu ‘yan ta'adda sai suka ce ai haramun ne mutum ya nemi mata biyu aka ce mene dalilin ku suka ce gashi Allah ce fa in khiftum Allah ta'dilu sai ce ni fa wahidatan suka ce to kuma Allah ce walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa ga turawa sai su taimaka mai irin wannan akida a bashi kuɗi a buɗa mai gidan rediyo da tv don ya haɗa to in haka nan ne ya an kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mata fiye da ɗaya in haka nan ne ya aka yi sahabbai suka yi mata fiye da ɗaya in haka nan ne ya an kai annabi ibrahim yake mata fiye da daya ku yahuda da kuke cewa kuna bai annabi ibrahim ya an kai annabi suleiman yake da mata fiye da daya kaga wannan ƙarya ce turawa suna son kada mu haihu ne saboda kada mu kwaci kanmu gani su domin sun mallaki mutanen China su yi musu mulkin mallaka yau China ta yi wanda ba za su yi mallakar ta ba sun mallaki mutanen India su yi musu mulkin mallaka yau sun yi yawan da ba za su iya mallakar su ba sun mallaki mutanen Pakistan sun yi yawan da ba za su iya mallakar su ba to dama waɗanda ba su da yawa 'yan afirka ne da larabawa su ne ake tsatsa arzikinsu to su kuma larabawa sun ƙaƙa ba ma kansu al'adar ba a wuce mata ɗaya su larabawa shi yasa mace ma ba a auren zawara a ƙasashen larabawa idan mace aka ɗora mata aure yau ba a kai ta ba gidan mijinta sai mijinta ya mutu ko ya sake ta to shi ta san zawara ba ta samu miji akwai wani ciwo na al'umma ana kiran shi al'unusa unusa da ainun da nunun da wawun da sinun da ta'un kashe cikin intanet kasashen laraba an kafa samu shi mata masu shekara 35-40-45 da ba su yi aure ba to kenan kaga mace da shekara 40 ko ta yi aure ɗan ba za ta samu kuma ba a aure biyu amma me yasa ba sa cewa laraba sun yawa sai 'yan afirka saboda shi ɗan afirka bai jin tsoron ƙara aure in ka bashi zakka jikka 150 to in ga wata zawara wadda ka samu ta riba sai ya kai mata 150 in ta ce 200 sai ya bata 150 ya ce to ta bari shekara mai zuwa ya an bashi zakaya cike mata sai shi bukka hudu mata hudu eh gidan haya mace hudu a shi wangan da bukka ma a daji wanga yana mutum magana mutum magana daji to sai suka gane cewa a ture kuma babban biloniya da mata guda da diya biyu ko uku kenan 'yan afirka nan da shekara talatin za su fi turawa yawa kenan wannan mulkin mallaka da aka yi murba zai yiwa ba to shi da aka ta cewa ai kayi ɗiya da yawa ba ka iya ɗaukar nauyinsu shi mutumin da a cikin daji cikin sahara ko daji da mata ta yi hudu da bukkar shi hudu ko ɗakin shi na laka hudu da shanun shi an gane ko madara ake tatsuwa sha in kana mai zance 'ya'ya sun yawa sai ɗauki kama hukunci domin mace idan tana rayuwa a Amerika, a New York, ko mace tana rayuwa a Paris, da wadda take rayuwa a Nijar a ƙauye, abinda suke ci a wata kudin da waccan za ta ci guda sai ya ciyar da mace ɗari a nan Afirka. To daga ina za ku zo da wannan, saboda sun fahimci yawa ni'ima ne, wazkuru iz kuntum qalilan fa kassarakum. To tunda in mun kai yawa, za mu buwaye su kuma sai a ce a'a ai yawan mutane suke kara musu talauci ƙarya ne ku ku da kuke sace arzikinmu ku gina al'ummominku za ku cewa ba mu da arziki sannan in yawan mutane ne ke kawo wa talauci da ta da su arziki ba kuma sun fi kowa yawa a duniya nan afirka ma da yawan mutane shi ke kawo talauci da najeriya ta fi kowa talauci haka tsaya ba capital economic a Nijar ina ne maradi a ina aka fi yawan haihuwa maradi kaga wannan yana nuna mi suke ni ƙariya ce suke yi mun gane ko a'a mu matsalan mu Afirka an gane ko matsalan mu Afirka turawa suna sace arzikin mu suna gina kasashen su matsala ta biyu wato ‘yan bokon da suke jagorantar mu ɗan abin da ya saura suke rabi makansu sai ka ji mutum guda ya saci tiriliyan a najeriya ya za ka ji an ce tiriliyan ka san ma'anar tiriliyan miliyon ɗai so dubu su a biliyan daya shi ake ce ma miliyar to kuma miliyon dubu so dubu su a tiriliyan to sai katon kaddara guda shi ɗauke waɗanda kuɗi shi kai banki ya aji inda in yan mutu ba za a ba iyalin shi ba za a ba ƙasar shi ba kuma sai a ce afirka muna da talauci bai dace mu ƙara ƴaƴa kinan renin wayo na a ƙarƙashin wannan shi yasa abinda muke son mutane su gane su turawa akwai wani abu da suka ɓoye ƙarƙashin wannan shi ne akwai wani mutum ba yahudi ne ma ya rubuta wani littafi ya nuna da amerika da turai da za a bar su da halayensu kaɗai nan da shekara 30 za su rubuce ya ce dalili kuma duk ƙasar da ƙatu ga armen ƙatu mace ta adami mace shekara talatin an kamar su ko da aka zama wannan kasa ta lalace babu wannan kasa to mu kuma namiji yana auren namiji yana auren mace kaga ana samun karuwa to shi yasa suke so su samu tambadaddi a ce mace ta aure mace namiji abin namiji don saboda mu rage yawa mun kiya in Allah ya baka hali ne midi da kai ita mace da kake gani ita mace kamar mota ce mun gane ko ita mace kamar mi mota ce akwai wata mota da nan garin kwanni zuwa maraɗi za ta sha lita 40 akwai wata kuma za ta sha lita 200 kenan ka nemi mace daidai da kai ma'ana wadda ta yarda ta yi rayuwa irin taka shi kenan lokacin da an kai kudeta a nan nijar akwai matan da ba su cin salatin nijar sai na faransa kafin air france ya sabka jirgi wannan da ake cima air france an tura direba ya je wato hilin jirgi sai ya tsaya da mota jirgi na sauka akwai wani dan wuri da anka cebe kashi nan ne ake zo musu da salatin faransa shi suke ci ko da an kai juyin mulki jirgin faransa bai sauka to ba mu sani ba yanzu faransa za su ko ka gaza su ko na Nijar da su ci kaga ƙarya ta mun ka samu kanmu ko da sai da yawo ta kulle iyakoki an ka ce to yanzu suna cin shinkafa a liƙe sai masara ta tashi haƙi sun ka tashi kakan kakan kakan kakan kakan kakan kakan kakan kakan kakan ka haƙi ya ce rabi masara kai ko ka ce ba ka ci sai ka ci shinkafa to sai da yawo ta liƙe sai ga masara yanzu eh kowa kuma cin masara tsaya ka mutu babu abin da sha mana kai so da haka wannan abin da 'yan bokonmu suke boyewa turawa sun tsaci arzikinmu wanda sun ka bari kuma kuko ya rage sai ku ci mutane ba su iya ɗaukar nauyin 'ya'ya kaza ƙarya ne ba ma mai ɗaukar nauyin 'ya'yanmu ba an dai sace arzikin ne abu na biyu cana tana da yawa abin da ake bukata ilimi da aiki matsalar mu ba ma son mu yi ilimi ingantaccen ilimi ba ma son mu yi aiki shi ne kawai cikinmu wadda shi ne ciwonmu tun da daga cana ake kawo muna shinkafa daga indiya ake kawo muna shinkafa so da indiya da nijar wahi yawa cana tana da mutum mutum miliyar biyu miliyon dubu so biyu nijar kuma mutum miliyon ashirin da wani abu ne cana ta lumka mu hiye da su saba'in kuma ya anka ta kawo muna abinci ai mu da kamata masu abincin mu da babu da yawa don allah ku bari muna ƙarya yan boko kuna muna hayaniya allah ya kyauta to bari mu bar wannan haka eh da haka wannan mu abinda muka dauke shi hayaniya ce da shirme shafi na 300 sai aya ta 140 ko shafi na 83 wallahi malamai masu da'awa in babu wayewa kai kanka sai ka taimaka ma mutum ba ka sani ba eh a samu wayewa ta zamani sai ka hada ta ka kawo nasoshi ka kawo ayoyi ka kawo hadisai kuma ka kawo dalilan da a hankalce ma haka suke eh kan wani zo yi maka ƙarya shafi na nawa Tamanin da uku ko aya ta nawa shafi na tamanin da uku aya ta ɗari da arba'in a cikin suratu annisa inda Allah ya ce wa qad nazzala alaikum fil kitabi ko أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا إمام السيوطي في استنباطي yace da Allah ce wa qad nazzala alaikum fil kitab Allah ya saukar muku amin a cikin littafi to akwai wani abu da ake ce ma al ihala ihala ihala akwai shi cikin wato ilimin fiqh shine kana bin wani bashi sai ka ce ya je wajen wancan ya karba shine ihala to ihala kuma a cikin wajen masu wallafa littafi sai ka ce koma cikin littafi na kaza ko koma cikin babi kaza a cikin wannan littafin na yi bayani kan wannan matsala shi ake ce mami ihala to qur'ani ya kawo shi don ya ce wa qad nazzala alaikum an saukar muku a cikin littafi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqidu ma'hum to a ina ne ayat take tana can cikin suratul an'am وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسي لك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين إذا ce an ka kuma kace ka kuma ce mun ji wannan da kyau mun gane ko mu gane ba eh tunda ya ce an saukar muku to kenan ka koma can saboda suratul an'ami makkiya ce suratul nisa'i madaniya in ma baka gane wanga misali ba bari in kara ma da wani misali an gane ku shi ne cewa Allah ya ce wa alallabi na hadu haramna ma kasosna alaika min ƙabu a kan yahudawa mun baka labarin abinda mun ka haramta musu ce mi min ƙablu can gabani to abinda mun ka baka labarin nan can gabani ina na shiki wa alallabi na hadu haramna كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعفو kaga ce min kabu to tun gabani to koma can sai ka nemo shi shi yasa in mai littafi yace ma koma wuri kaza ashe qur'ani ba ya zo da shi ina dan qur'ani mun gane wannan kuma da wannan ne malamai suka ce kenan suratul an'am ta riga suratul nahl sabka don abin da an ka hudi cikin nahadi sai an ka ce ka koma cikin al'adu wa alal ladina hadu harramna ma qasasna alayka min qabl dalili na biyu kuma sun ka ce ita suratul an'am Allah ya ce ni sayaqulu alladina ashraku law sha Allahu ma ashrakna sayaqulu za su ce a cikin nahadi sai ce wa qala alladina ashraku sai mu je aya ta gaba ko sai shafi kenan na 128 yanzu zamu je ko shafi na 128 shafi na 128 koko ko ba shi bane aya ta 140 kai sai aya ta 153 afwan ko aya ta 153 shafi na 300 da saba'in da biyu nan ne za a ji ɗari uku da saba'in da biyu ɗari uku da saba'in eh da sittin da biyu ne da saba'in da biyu ne ma da saba'in da biyu kubancewa da sittin da biyu an tunazzila alaihim kitaban minas sama ko faƙad za'alu musa akbar min zalika faƙaru arina allaha jaharatan fa akhadatuhum as-sa'iqatu bi dhulmihim shine mu'tazila sun kace to kiran yadda wannan yana nuna ba a ganin Allah don saboda sun ce a nuna musu Allah sai tsawa ta kama su kiran sun sun tambayi abinda bai yiwu sai malamai suka ce a abinda yasa tsawa ta kama su saboda sun ce ba za su yi imani ba ba za su gaskata annabi Musa ba sai sun ga Allah shine dalilin da yasa tsawa ta kama su ba dan saboda ganin Allah abu ne wanda Allah ya hana shi mun ji wannan da kyau ko wannan mun yi bayanin shi a lokacin da ya gabata sai aya ta 164 a shafi na 225 shafi na 225 shi ne mi inda Allah ce wa kallama Allah Musa taklima ko ba ita bace ويوصل قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما an gane ko mu'tazila masu aqida wanda suke cewa Allah baya magana mun gane ko sai su ce Allah da an ka ce wa kallamahu rabbu sai su ce a ba kallamahu rabbu bane Allah ba magana da annabi Musa ba wa kallamahu rabbu Allah ya ma annabi Musa rabbu kaga ga soki mu suna to sai an kai musu raddi wa kallama Allah Musa takliman masdar ne ya kawo mu'akkid yana nuna magana ce hakikatan ba ta bukatar shakka ina ba za ku ce kuma in ka ce Allah bai magana ka bai da Allah ne bebe to kuma siffanta Allah da bebantaka ai ko dan adam an ka ce bai magana ya samu to ya balanta na Allah ka sani ko mun fahimta ba wai Allah ya jarrabe wai shi ne Allah ya ma annabi Musa rauni Allah ya yi mai rauni jarah Allah Musa kenan bi affaril mihad Allah ya goge annabi Musa da akahe na jarrabawa wa makhalibal fitan da kuma makhalib dagin nan abin nan da abin da suke farauta da shi wai Allah ya soke shi da akahe irin akahen tsuntsu irin na fitina ma'ana Allah ya jarrabe annabi Musa kenan wannan ƙarya ne in ka ce Allah bai magana gashi Allah yana cewa wa in ahadun minal mushriki nastajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah to akidu ne ga sunan sai dai Allah ya muna tsadi to sai kuma aya ta gaba aya ta ɗari. da sittin da takwas shafi ɗari uku da tamanin da ɗaya ɗari uku da tamanin da ɗaya to yawwa khawari sai suka ce duk mutumin da ya aikata sabo wutar jahannama zai tabbata sun ka ce Allah ya ce innal ladina kafaru ko waɗanda na kafirta wa zalamu suka yi zalunci lam yakun illahu liyaghfira lahum Allah ba zai gafarta musu ba wala liyahdiyahum tariqa Allah ba zai shirya su tariqa ba hanya illa tariqa jahannama sai hanya jahannama khalidin fiha abada suna masu dubuma a cikin ta sun kace kafaru da wanda ya kafirta wa zalamu da wanda yayi zalunci ya aikata kaba'ira kaga son ransu to nan koda ma raddi za a yi musu sai a ce a'a abin da yasa sun ka dawwama a cikin wuta sun kafirce kuma sun aikata kaba'ira domin nan Allah bai ce innal ladina amanu wa zalamu ba muna ganewa inda an ce innal ladina amanu waɗanda suka yi imani wa zalamu suka aikata kaba'ira amma da Allah ce innal ladina kafaru waɗanda sun ka kafirta ai kafirai ne wa zalamu suka yi zalunci to ko da an ce sun aikata kaba'ira wanda ba tana magana ne kan usatul mu'mini da ba tana magana ne kan mi kan kafire shi ko kafirci dai shine ke dawo da mi mutum a cikin wuta da haka wannan magana ta su ne ne soki burutsu Allah kai mana tsari sai aya ta gaba aya ta nawa 172 shafi 263 a cikin manhajul istinbat da Fahad bin Mubarak 260 da uku ko wace aya ce lan yastankifa almasihu an yakuna abdan lillahi wala almalaikatu almuqarrabun wanda mas'ala ce wadda wadansu malamai suka kawo wadda galibi ba malamai suna cewa tattauna kan wannan mas'ala bai da wani amfani shine cewa shin mutane sun fi mala'iku daraja ko ko mala'iku ne suka fi mutane daraja to waɗansu suka ce a'a mutane sun fi mala'iku daraja dalili kuma saboda mi saboda Allah ya sa mala'iku sun yi maɗan adam su gada wa ifkul nalil mala'ika tisjudu li adam wasu suka ce a'a mala'iku sun fi adam ɗan adam daraja don su ba sa saba ma Allah la ya asuna Allah ba a barahun wa ya fa'aluna ma yi umaruna kuma suka ce Allah ce lan yastankifal masihu an yakuna abdan lillahi ai shi almasihu ba zai kyamace ya zamanto bawa ne na Allah ba walal mala'ikatu muqarrabun balantana mala'iku suka ce kenan wanda ne sun fi mutane daraja wadansu malamai suka ce a'a su annabawa da manzanni sun fi mala'iku daraja su kuma mala'iku sun fi gaba garin mutane daraja to kaga wannan malamai suke cewa ɓata lokaci kan wannan matsala bai da wani amfani domin su mala'iku abin da ya sa ba sa saba ma Allah saboda ba a sanya musu shawa amma dai duk inda ta kai ta kawo shin da mala'iki ya yi mutum mutum ya yi mala'iki kai dai kai fata ka shiga aljanna in ka shiga aljanna magana ta rage ta kaji to ni na barka lahiya sai aya ta ɗari da saba'in da shidda a cikin surutun nisa a shafi na ɗari da talatin da biyu da ɗari da talatin da bakwai da ɗari biyu da hamsin da tara ɗari da talatin da biyu wace aya ce aya ta ɗari da saba'in da shidda ya staftu na ka ƙulillahu yuftikum fil kalala mun yi bayani a kanta cewa Allah ya fassara abin da ake nufi da kalala inimru'un halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun fala hadith matra kaga qur'ani yace abinda ake nufi da kalala inimru'un halaka idan mutun ya halaka laysa lahu waladun mana in ya mutu kenan laysa lahu waladun bai da da to kiran mantuki na kiran wanga la asla lahu min al-min al-warisina walahu ukhtun yana da yakowa sai an kai fassara shi bil mafhumi domin in an ce mutum ‘yan shi za ta gade shi yan mafumuhu baban shi ya mutu domin in uba na da rai ‘yan uwa ba za ta yi ba ba za ta yi gado ba shi ne kidan fassarar kalali mun ji wannan da kyau sai a shafi na ɗari da talatin da bakwai an gane ko yawwa shi ne abinda muka kawo istinbadin da sai da abokar siddiq ya yi ya ce kalala shi ne wanda bai da ya ce a ƙunu fi haɗi ra'ayi fa'in kana sawabon famin Allah huwa ma dunan waladi walwalidi kenan mutumin da ya mutu bai da dama gadi da abin da ya ƙasa sannan kuma bai da uba wanda zai gade shi kiri shi ke mun gane wannan da kyau domin ita ‘yan uwa inda akwai uba ba ta yi ba ta gado bilmantuki walmafu sai a shafi na ɗari biyu da hamsin da tara na ma wannan aya ta zo ɗari biyu da hamsin da tara hamsin da tara yawwa ɗari biyu da hamsin da tara shi ne malamai sun kai istin bazu inda Allah ce ya staftu na kaƙulillahu yuftikun fil kalala in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun sai ce mi falaha nisfu ma tarak sai malamai sun kace to kenan eh annal akhawati cewa ƴan uwa ko la yu'assibna albanat ba su ta'asibi tare da yaya an gari ko in an ce asibinka wanda kenan kuna iya kuyi gado tare da shi in ana mutum ba asibi wancan mai kwashe dukiya ma'ana nan la yu'assibna albanat ba su ta'asibi gami ga yaya mata ma'ana idan yanzu ga ɗiyanka ba sun kowa na fahimta ba ba a ce wato yanzu tun daga 'yan uwanka su haɗu tare da su su yi gado saboda sun 'yan uwanka ne kamar yadda misali in ga ɗan uwa an gane ko ai 'yan uwa tana gado tare da shi sai ya zamanto ɗan uwanta ya yi tasiri tare da ita ko ba haka da bane ma'ana ya sa ta ta zamanto tare da shi su gadi dukiya to su 'yan uwa iya mata da su da 'yan uwa ba a yi musu haka nan a ce bari a hada su saboda dukiyar su zama to sun yi tasirin su sannan sai malamai suka ce wa annahu laysa li ukhti lil abawaini aw li abin mirathun ma al binti kuma ya uwa lil abawaini ana nufin shaqiqiya kenan ko ko li abin ba ta da gado tare da diya sun ka ce wa wajhul istinbat ma zakarahu shaukani imam shaukani ce fa innahu domin shi Allah ja'ala adamal waladi Allah ya sanya cewa rashin ɗa an gane ko almutanawili almutanawali lizzakari wal unsa wanda ya shafi azzakar namiji wal unsa da mace domin an ce alwalad ba ana nufin ba sai ɗa namiji ko ya mace to Allah ya sanya in babu ɗa ƙaidi ne ƙaidan fi mirasul ukhti ya uwa ta gado ba sani ko mun fahimta ba kidan ba ta ta'asibi tare da ita to da sun ka faɗi wannan magana sai malamai suka ce a'a wannan istinbatin nasu kuskure domin istinbatin su yayi ni ya saba mu sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin hadisi da ya zo wanda wannan hadisin imamul bukhari ya kawo shi daga abdullahi mas'ud wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci fi bintin wa ukhtin an kawo mai rabon gado ne da bint iya wa ukhtin da mi da ya uwa faja'ala lil binti an nisfa sai yace iya tana da rabi walil ukhti an-nisf yanzu tunda babu magadi ya uwa ce tai saura ta dauki nisfin kidan wannan ya nuna ya uwa wanda take lil abawaini ko lil abin lil abin tana gado tare da biyu tare da ɗaya to kaga wannan istinbati da sun ya zama tobi istinbati ne ya saba manassi tunda kuma ya saba manassi to ba aiki da shi sannan kuma ya tabbata annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qada fi bintin wa bint ibni wa ukhti wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rabon gado fi bintin gadiya wa bint ibni da diyadda kenan diya da diyadda wa ukhtin da yan uwa faja'ala lil binti an-nisf sai yabba al-bint diya an-nisf rabi wani binti libni ita ko diyar ɗaya ba ta a sudus sudusin dukiya wani ukti albaki ita ko ikuwa ba ta sauran kinan kaga wanda ya ce in akwai diya ko diya mata ‘yan uwa mata ba sa gado ko li'abbai ko shaƙiƙai an gane kuma wannan kuskure na saboda su ‘yan uwa na wajen uwa su ashabul furudi su ba a zancen su tunda su ashabul furudi wanga mas'ala ce tana bangado sai wanda ya sada bangado wani tana yawa nan bai gane duk abin da aka faɗi in namiji ne ba sa eh ba sa gado domin tasiri zai yi tare da kowarsa shi in namiji ne ai yana iya kwashe dukiya masani ko mu fahimta mu eh to yanzu sai mu tashi mun kai ƙarshen surutun nisa'i aiki ya fara ja bari mu shiga ma'ida ko da kaɗan na mutaba aya ta biyar shafi na ɗari da saba'in da ɗaya shafi na ɗari da saba'in da ɗaya inda Allah ya ce wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum nan ta'am ana nufin ni yankan ahalul kitabi gani a ta'amu jama'a abinci to yanzu don ahalul kitabi sun da hotu ni a illafi a ce ahalul kitabi sun dafa shinkafa to miye don ce kuwa ce an halatta maka shi shi ya sa malamai suka ce na abinda ake nufi yankan ahalul kitabi domin shi tu da musulmi shi don shinkawa da ahalul kitabi su yanka shinkawa yau ko an ne yanka shinkawa ya dafa shinkawa me ya matsalar ai ba yanka ta ake yi na ana magana ta'am shi ne ni abinda an ka yanka to ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum abinda ahalul kitabi sun ka yanka halatta ne gare ku to waɗansu malamai suka ce ahalul kitabi in musu ambaci sunan yesu almasihu ba tare da yankan wasu malamai suka ce a'a ko da sun ambaci sunan tun da su ahalul kitabi na ana iya ce amma dai malamai suka ce abinda aka fi ɗauka shi cewa in musu ambaci sunan allah musu ambaci sunan kowa ba wasu suka ce kada a ci makarushi na in sun ambaci sunan allah shi kaɗai ba su hada da yesu almasihu ba ana iya ci amma in sun hada da sunan yesu almasihu wasu malamai suka ce ba za a ci ba saboda sun yi shirka a ciki ka karanta littafin daf'u ihami littirab an ayatul kitab na ash-shaykh al-allama muhammad al-shafiqi karkashin wannan ayar yayi bayani mai tsawo wanda in ka kama bibiyar shi sai kanka ya ci sai ka bi a hankali an gane ko to waɗansu malamai sai suka ce to wannan ya nuna idan ba a halin kitabe sun kai yanka ba kan muci don mi don Allah ce wa ta'amul ladina utul kitaba hillun lakum abinci yankan waɗanda an ka ba littafi su da kiristoci da yahudawa ya halatta gare ku to wannan ya nuna duk mutumin da ba ahalul kitabi bane bai halatta mace yankan shi shi yasa yanke-yanken da ake kawowa daga cana su cana ba ahalul kitabi bane arnani rasha ba ahalul kitabi duk da ke akwai kristoci a cana akwai kristoci a min amma jamhurin aƙida su ta arnanci ne da indiya su waɗannan arnani ba za a ce ba amma in an ka kawo shi daga amerika ko ingila ko faransa to in ya tabbata kirista ne ya yanka tun da kocin akwai arna in bai ambaci sunan wani allah ba tare da sunan allah to ya halatta ce to amma tantance kai da aka turo ma abinci cikin gwangwani tantancewa akwai wuya gare shi kuma yanzu duk na magana allah ya bamu in ba da turawa suka ɗauke mu sakar karuwa suka zo suka ce akwai wata cuta ta kama tsuntsaye grip abiyar ake ce mata da fansanci ko tarin tsuntsaye an ka kamo kajin masu lahiya aka yi ta konewa aka yi ta yankewa aka yi ta yankewa sai da an ka kare kaf sai turawa sun ka ɗauko nasu kaji waɗanda ake mashin da ƙanƙashe su injin cikin kwana goma ka za ta zan ruɗe ɗaya sai a yanka baka san wanda ya yanka ba a sa su cikin kankara tahin su zo jinin da ke cikin jikinsu ya zubi a kawo na a sa cikin firjin su yi kwana goma sha biyar sannan a sayar maki yanzu da sun ka gane musulmi ba da mai sun ba da fatawa ba a cin yankansu sai a zo sai a kawo gwangwani ko a kawo takardar da an kasa wannan sai a rubuta halal halal to me yake nuna halittu yanzu duk zabin ga da Allah ya bamu duk kajin ga da Allah ya bamu duk shanun ga da Allah ya bamu duk tumakin ga da Allah ya bamu duka ga awaki nan wai ba kacin nama duru ga kihi ma yanzu wai sai wanda aka kawo rubutun nan ga kihin da yanzu ka bada dala ashirin arba'in a baka kihi ka ce sai ya ga ɗaya shi ka sai ka ya ce a shi bai su sai ya bada jikka a bashi rabin ɗan kihi da a cikin gwangwani ayaba ba zancen yanka muke yi ba zancen abin gaba ayaba banan ta ƙasar cote d'ivoire abuja da ta ƙasar kamaru sai turawa su ɗauke ta a sai can a kai ta turai a sayar da ita da tsada in an ka ƙari wannan kwalhot sai su sata cikin injin su markaɗa ta su kawo suga da bala'i su zuba sai a saka ma ɗan afirka cikin abu sai a ce ji ji na ciren Allah shi halitti banana ka kicin ta dala ashirin gata bature ya canja ayaba shi marka ɗike ƙwalwa shi ba sun rena muna a to mun kasu to karkashin wannan aya وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات تتمي والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب أي حل لكم أن شافيش kenan kamammu ‘ya'ya kamammu daga cikin ahalin kitabi waɗanda ba bayi ba ta zamanto ‘ya ba baiwa ba ga abotar da ɗanka kuma ta zamanto kamamma ba mazinaciya ba hillun lakum ya halatta ku aure su to sai waɗansu malamai suka ce ai ahlul kitabi sun ƙari a ahlul kitabi sun ƙari akwai su amma da an ka halatta mana su a wancan lokaci sai wasu suka ce ai sayyidina Umar ya haramta auren su a a sayyidina Umar bai haramta auren su illa ce ya faɗa ya ce ina tsoron an tu'atul mumi sati min hunna ko aure karuwa daga cikin su don kyawu gare su mace ko karuwa ta in tana da kyau sai ga kowa shina faɗa mata dama ai kyau yana daga cikin abin da ke sa wa mata ma su shiga karuwanci abu na biyu sayyidina umar yace a'a abin da ne hana dan ya hana mu huzaifa ibnu yaman auren wata ahlul kitabi yace ba wai dan saboda haramun bane matan su kyawu gare su ina tsoron kai abin koyi na ka auri ahlul kitabi kowa yace ƴaƴan su zai aure a bar ƴaƴan musulmi yace wa kafa bi zalika fitna kenan auren ahlul kitabi asali yana nan kuma ahlul kitabi ba su kare ba amma inda matsalar take canza suna karkashin daular musulunci kai ko dan afirka yanzu in ka tafi turai ko america kana karkashin ta ne don dokokin su ne za aiki da su kuma can ɗiyanka sai ta maida su kiristoci kenan wannan hukuncin yanzu baka da izinin malaman da suke bada fasa su ai ahlul kitabi akwai su eh amma na wancan lokaci suna karkashin mu yanzu kuma can in ka tafi kana karkashin ta wani malami ne na Allah zai baka fatawarka auri matar da zaka haifi ƴaƴa da ita su zamanto kafirai ka ƙara yawan kafirai a duniya waɗansu kuma bari mu jike da wannan ayar sai suka ce to tunda an ce matanmu matansu sun halatta gare mu sai suka ce to ai su ma kenan matansu sun yi matanmu sun halatta gare su sai aka ce a wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu ahlul kitabi mushrikaina ba a fitar da su mushrikaina dan Allah ya ce ittakhadhu ahbarahum ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون shine waɗansu sai sun kai fatawa bil maqas ka riƙe fatawa bil maqas tunda an ce matansu sun halatta gare mu sai suka ce to kenan matanmu sun halatta gare su ba gaskiya bane ka ba da diyarka a bai da ta kan wani addini bai halatta ba sai dai in kwaɗan kuɗi gare ka kuma za ka haɗu da Allah kuma ko nawa an ka baka sai ka mutu da talauci sai a baka miliyan goma sai Allah ya turo ma ciwon da miliyan ishirin ba su maganin shi Allahumma amin muna gane wannan shi ne wani kirista an ce na tattaunawa da wani musulmi sai ce musulmi akwai kwaɗan mata gare ku ya ce biyarsa ce to gashi nan kun halatta ma kanku matan amma mun kunci ba mu ba mu auren matanku sai ce a babancin kwaɗayi ba ne akwai dalili ai musulmi musulunci bai yarda ba ka aure arniya saboda ni saboda aure ya gari za a rayu tare to kaga shi musulmi ba zai zama musulmi ba sai ya yi imani da annabi musa ya yi imani da annabi annabi isa kenan shi zai girmama addininta shi yasa aka halatta ya aure ya ce to mu mun yarda da annabi musa mun yarda da wa da annabi isa sai mun ka aure an ka babu damar mu aure su ku kuma ku yarda da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ba aura muku mata mu sai ce babu yarda sai to kai sai ta haka wani musulmi ya zo wani kirista ne ya tare wani musulmi kun san wani lokacin su aya ba ta tafiya da suwa sai kana da kai ma abin da za ka mai da musu martani sai ce mai ni abin da ban gane ba cikin musulunci an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mata nawa sha ɗaya tara dai sun ka mutu ko ba haka ba ya ce to kuma duk musulmi an ce ya tsaya ga mata nawa hukum ya ce ya ranta haka sai ce to ba wai yana so ya yi suka ga annabi isa ba tunda mu muna girmama annabi isa mun san annabin allah ne manzon allah ne kuma bawan allah ne amma ba allah bane ba dan allah bane sai ce to ni annabi na ya yi tara ni na yi hudu kenan dalilin annabi na ya mutu wa a gaban wani annabi na shi a gabana ko to kai kuma yesu almasihu ya mutu bai yi aure ba kai kuma kayi aure kai ka wuce annabin sai ya gudu to shi yasa ana son mu san yadda ake tattaunawa rigima ba ita ce take warware matsala ba ka zamanto ka san yadda ake raddin shubha wani lokacin da yawan mu sai a kawo shubha ba mu yi mirar da tarsa ce hita batun kahiri a ba hita batun kahiri bane yana iya jiwo da ita ya yaki ƴaƴan mu yana iya yada ta da yaki musulunci a yi tsaye a nuna abin ga yadda za a yi shiraddi a bada dalilai saboda ƴaƴan musulmi su zaman to suna da wayewa game da addinin su dan ya kamata mu dakanta saboda lokaci ya halinsa abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu dada wanda muke kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh